بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يومنا تقوس قوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة na da shekara biyar, wanda ya zo daidai da ashirin ga watan ɗaya a Gregorian kalanda hudu. wannan shine kasa ɗinmu na tamanin da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu fi sirri wal alam idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan fada'ilu la ilaha illallah falala da alheri da zaki da mazar kwaila da romo da tagomashi na wannan kalma ta la ilaha illallah a za mu tahi inda malam ke cewa wallazina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha qad fatahum ahadu hadaini shartaini a waɗanda suke shiga wutar jahannam mimman ya na ha daga cikin wanda kuma suna faɗin kalmar shahada sun yarda da kalmar shahada amma kuma suna shiga wuta qad fatahum ahadu hadaini shartaini malam raslan yace ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu ne suka ja musu wannan bala'i akwai abubuwa guda biyu da suka karya na sharaɗin kalmar shi ya jawo musu shiga wutar jahannama imma annahum lam yaqulu habis sidiqi wal yaqini tamaini na fata an fahimta ko dai ya zama basu faɗi wannan kalma bisidiki da gaskata ta ba zuci wal yaqini da yaqini attamaini wanda suke cikakku domin dama an ce as-sidqu al-yunafi lil kadhibi walyaƙin almunafi lishaki ka gaskata ta irin gaskata wadda ya kora ƙaryata ta ka sakankance da ita irin sakankancewar da ya kora shakka a kanta to malar rasulan ya ce in ya zama gaskatawarka bai cika ba kana ji a ranka kamar akwai wata nau'i na ƙarya cikin kalmar shahada wallahi Allah ya danna ka a wutar jahannama na fata an gane idan kuma yaƙinin da kake da shi a kanta yana rawa kana ɗan shakka-shakka kana tunanin kai to muna dai musuluncin dai inda rabo in shi ne gaskiyar to shi kenan kad dai a ce ba ka yi kuma a je lahira Allah ya saka in dai haka ka ɗauki addinin ka ɗauki kalmar wallahi wuta za ka tafi ina fata an fahimci magana wuta za ka tafi wallahi so don haka malam ya ce in ma annahum lam ya ha ko dai ya zama ba su faɗi wannan kalma ba bi sidiki da gaskatawa wal yaƙini tamaini da kuma yaƙini cikakke almunafina limaza lisayyi'ati ko eh wanda suke kore miyagun abubuwan da ya kamata a ce an kore su ina fata an fahimci magana au lirjuhani sayyi'at eh ko kuma rinjayar da abin da yake abin da yake mummuna sun kore hisi rinjayar da haka au qaluha waqtasabu ba'da zalika sayyi'atin rajjahat ala hasanatihim ko kuma ya zama sun faɗi kalmar amma sun aikata bayan wannan kalma din wasu irin miyagun ayyuka wanda suka rinjayi kyawawan ayyukansu ina fata kun fahimci magana lallai sun faɗi kalmar shahada sun gaskata sun amince sun yarda suna da yaƙini amma fa suna da manya-manyan zunuban da ba yadda za a yi su yi fasin wallahi sai Allah ya sa su a wuta to ku lura ɗaya daga cikin matsalolin da malam ya ambata yana da ƙura a cikinsa mai girma amma ɗaya daga cikin matsalolin da malam ya ambata yana da sauƙi wanda yake da ƙurai shine na farko shine faɗin kalmar shahada tare da nau'in ƙaryata ta a cikin zuci ko kuma faɗin kalmar shahada tare da nau'in shakka a kanta a cikin menene zuci to wannan idan mutum yana da in ya shiga wuta zai wahala ya fita so ake kawai ka sallama mata matukar sallamawa amma faɗin kalmar shahada da yarda da ita da sakankancewa da ita amma kuma da nau'ukan ayyukan zunubai to wallahi wannan koda zunubin ya kai zina koda zunubin ya kai shan giya koda zunubin ya kai caca koda zunubin ya kai kaza kaga dai sune alkaba'ir aiko to yana da sauki Allah madaukakin sarki koda ya shigar da mutum wuta ya fitar da shi ya shigar da shi aljanna to shine malam rasulan yace waɗannan shu'uman abubuwa guda biyu in ka ga mai farta kalmar shahada a wutar jahannama to waɗannan ne suka jawo mishi in ka ga mai furta kalmar shahada musulmi a wuta to waɗannan ne suka mai suka kai shi ko dai yana faɗin kalmar amma yana da shakka yana faɗin kalmar yana da wani nau'i na ƙaryata ta a zuciyar shi to lalle zai shiga wuta ko kuma ya yarda da kalmar ba nau'in shakka ba nau'in ƙaryatawa amma yana da manya-manyan zunubai ko luwaɗi ko tata ko shan giya ko zina ko wani abu daga cikin manya-manyan kaba'irai to lalle wannan zai shiga wuta amma shi nasa da sauki akan wancan ya kamata dai ka fahimci wannan maganar gaskiya ina fata an fahimci maganar so magana ce mai saukin fahimta amma gaman gaman sharaha Allahu lahu sadruhu ga wanda Allah ya wanke masa kirjinsa an gane maganar idan Allah ya wanke ma kirjinka sai ka fahimce ta cikin sauki to sai zamanto ayyukan ka miyagu sirrin jayi ayyukan kyakkyawa amma fa musulmi ne a zuci har gaskiya musulmi ne har can kolu-kolun zuciyarsa to Allah zai iya sa mutum a wuta amma daga baya kuma zai fitar da shi to mu dai ba ma son wuta ko daidai da sakan ɗaya ko ta duniya ma mun ganta a uzu billahi muke cewa ta duniya wannan ba yadda muka iya da ta ne ba mun kunna danganin haske ba yadda muka iya da ta murhu don hemun kunna mu dafa tuwo haka ne ko ba haka ba amma banda waɗannan matsalolin guda biyu to wutar duniya ma mu in mun ganta a'udhu billahi minan nari muke cewa Allah ya tsare mu daga wutar jahannama thumma dha'ufa lidhalika sidquhum wa yaqinuhum malan yace sa'annan kuma gaskiyarsu da kuma yaqininsu ya zama yayi rauni ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين sannan ya zamanto ba su faɗe ta ba da gaskatawa da kuma yaƙini attami wanda yake cikakke li'anna dhunuba domin su fa zunubai da kake gani qad abafat zalika sidqa wal yaqini min qulubihim su ma ai wani nau'i ne na raunana kalmar shahada da gaskata ta a cikin zuciya kuma wallahi haka magana take mutumin da yake musulmi sai yana shan giya kuma ya san cewa shan giyan nan wannan kalmar ta hana shi sha mai wannan kalmar shine Allah ya hana shi sha ai kaga akwai wani nau'i na kamar kin yarda da gaskata kalmar ɗari bisa ɗari to amma dai bai riga ya furta ko kuma ya ambata ko ya kudurta haka a zuci ba yana shan giya amma san Allah bai kama shi so shan ya nuna akwai nau'in shakka ya nuna akwai raunin imani tattare da shi ina fata kuna fahimta amma kuma wannan bai kai shi zuwa ga ƙaryata kalmar ba don haka har yanzu waɗannan zunuban suna daga cikin alat wato kayan aikin da suka taimaka mar wajen samun raunin gaskata da kuma raunin yaƙini akan kalmar shahada wanda Allah ya taimake shi baya waɗannan abubuwan musamman kaba'irai to wannan shine wanda yake da cikakken imani wanda babu wata kura a cikin shi to sai mu dawo saga'ir daga cikin zunubai to sai a ce waɗannan su kuma mutum yana aikata su ne don ya zama cikakken cewa shi ba menene ba ba ma'asumi bane don haka tunda ba ma'asumi bane komai imaninsa sai an samu wani nau'i na sabon Allah amma ya zamanto babu manyan kaba'irai a ciki jama'a kuna fahimta ta da kyau sai dai a samu saga'ir da shauransu to wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowanne a musulmi ya dinga lura da shi sai ce li'annar zunuba domin su zunubai kada ab'afat zalika sidqa wal yaqina min qulubihim su ne suka rauna na gaskata wannan da wannan yaqinin a cikin zukatan masu furta ta din nan fa qawluha min mithl haula'i la yaqwa ala mahawi sayyi'at fadinta a cikin zukatan irin waɗannan mutanen ba shi da ƙarfi akan share waɗancan zunubai da kuma goge su bal ba ma haka ba tarjihu sayyi'atihim sayyi'atuhum ala hasanatihim zama ka samu miyagun ayyukansu sun rinjayi menene wato kyawawan ayyukansu shi yasa a wani guri yace khalatu akwai zaka samu akwai mutanen da khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun cakuɗa aiki mai kyau da kuma wasu daban munana to duk duniya duk musulmi haka suke inda kawai bambanci yake shi wancan kaba'ira ke aikatawa wannan kuma saga'ir ke aikatawa to shi mai aikata kaba'ir ɗin nan shi ne wanda kai tsaye kana iya cewa yana da raunin imani yana da raunin gaskatawa da kalmar shahada yana da raunin yaƙini da kalmar shahada idan abin ya ci gaba to akwai yiwuwar in ya shiga wata wallahi ba zai fita ba domin za a wayi gari ne ya ma ƙaryata da kalmar shahadar gaba ɗaya ya goge ta a zuciyarsa amma shi wannan na biyu ya yarda da ita amma yarda da ita ya kai shi matakin da hatta manyan zunubai bai aikata su irin kaba'ira amma kana iya samunsa da 'yan saga'ir hakan nan ƙananan zunubai jama'a na fahimta ta da kyau to wannan sai yana nuna ƙarfin imanin shi amma kuma da kasancewarsa ɗan adam ba mala'ika ba don haka dole a dinga samunsa da ƙananan abubuwa waɗanda ba su dace ba jama'a kuna fata kun fahimta wannan su ne kala biyu babu na uku a cikin musulmi musulmi waɗannan kalolin ne kawai ba na ukunsu ko dai mai cikakken imani wanda hatta kaba'ira bai aikata su ko kuma mai raunin imani wanda yana aikata hatta kaba'ira shi wannan mai raunin imanin abin da yasa yake samun matsaloli na saga'ir dan ya cika cikar cewa shi dan adam ne ba mala'ika bane na fata kun fahimci magana dan ba wanda bai saban Allah sai annabawa sai mala'iku to dan ya zama shi ba annabi bane ba mala'ika ba dole a dinga samun matsaloli a cikin al'amuran tafiyar rayuwarsa da addinin sa shi kuma wanne da yake aikata kaba'irai yana aikata su ne sakamakon raunin imani da yake da shi to muka ce in abin ya ƙara gaba bai tsaya iya aikatawar ba to za ka ga kan cewa idan ya sake imanin ma zai iya tafiya gaba ɗaya domin ai dama mun ce shi imani nunun ne guda biyar ƙaulun ne bil lisan wa atiqadun bil jinani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani haka imani yake to gwargwadon yadda ke ƙara rugunsumuwa cikin ayyukan sabo da yarda da su da amincewa da su gwargwadon yadda zai iya kafircewa Allah gaba daya ina fata dai kuna fahimta ta da kyau muna tafiya tare da ku so wannan shine dan haka ba mutum ya dinga nisantar ayyukan sabo zaka ga wani lokaci mutum ne wanda an san shi da aikin sabo malam kuma ma wala Allah kaba'irai amma sai kaga idan qadiyya ta addini ta tashi wallahi ku ustazan da kuke masallaci sai fi ku kishin addini kuma ana samu wannan ko ba a samu sai a samu mazinaci ne wallahi duk kowa ya san mazinaci ne amma in qadiyyar addini ta taso ko aka ci mutuncin musulunci sai kaga yadda yake daukar abun da yadda ke daukar zafi da yadda abun yake damun shi wala ya fi wani ustazu ma da yake wuni a masallaci yana karatun Qur'ani to yanzu ka isa ka ce wannan bai da imani ba kai saka ce bai da imani ba so shi yasa muke cewa bai yiwuwa dan kawai mutum yana aikata kaba'ira ko yana aikata saga'ir ka yanke mara hukuncin fita a musulunci bai yiwuwa fasiki ne mutumin banza ne hakika irinsa suna da matsala hatta a gurin Allah amma har yanzu yana cikin da'irar imani amma muka ce idan ya ci gaba da buɗewa zuciyarsa ƙofa waɗannan abubuwan suna zakke mar to za a wayi gari ya kai ga mataki na kafircewa Allah shi yasa za ka ga mai irin waɗannan ayyukan tun yana zina sai ka ga ya dawo yana shan giya tun yana shan giya sai ya dawo yana luwaɗi tun yana luwaɗi sai ya dawo yana ƙarya sai ya dawo yana kaza har daga ƙarshe kuma ya fara zuwa gidajen bokaye to kaga ya fara shiga lungunan da za su zare masa imani da za a zare mar imani ina fata ana fahimtar magana amma da zai tsaya iya waɗannan kuma kullun yana ƙoƙarin denawa yana addu'a Allah ya sa ya bari abin na damun shi to sai ga har yanzu dai a matsayinsa na fasiki yake amma kuma bai fita a musulunci ba kuma bai zama ainihin wato mushriki ba Allah ya datar da mu wahiya afdalu dhikri wannan kalma ta la ilaha illallah malar rasulan yace ita ce mafi falalar ambato kana neman ambato mafi falala to ka samu la ilaha illallah kama fi hadithi tirmidhi alladhi hasanahu al-albani kamar yadda yazo a hadisin tirmidhi wanda al-imam al-albani ya inganta wa akhrajahu an-nasa'i kuma al-imam an-nasa'i yace haka magana take wa ibn majah haka al-imam ibn majah wabur hibban da haka al-imamu hibban wal hakim da imamu al-hakim an-naisaburi a cikin al-mustadrak ala sahihaini ya kawo wannan hadisi an gane min riwayati jabir bin abdullah qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu daga riwayar jabir dan abdullah Allah ya hada mu da jabir a jannatul firdausi yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace afdalu dhikri la ilaha illa allah mafi falala da alherin abin da za ka ambaci Allah da hishi da ka ce la ilaha illallah kuma na sha faɗa muku sirrin da ke cikin haka saboda kalma ce da take ɗauke da kaɗe ta Allah cikin bauta da haka sai Allah ya mai da ita wato kalmar da tafi kowace alheri saboda cikinta akwai ƙanshin tauhidi da ma tauhidin gabaki ɗaya an gane magana da kyau ko yasa ya faɗa dangane da Ibrahim annabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi eh ya sanya wannan kalma wato wanzazziya ce a bayan annabi Ibrahim shi ya dasa ta kuma ya batta ta ci gaba da wanzuwa har zuwa yau da muke magana ila yaumina hadha wa ila yaumil qiyama wa afdalu du'a mafi alherin addu'ar da dan adam zai yi kuwa shine ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ya sa motsi kaɗan a ji kana alhamdulillah alhamdulillah ko bala'i ya same ka ka dinga yawan alhamdulillah shi alhamdulillah godewa kake godewa Allah kake a halin akwai ko a halin babu a halin ni'ima ko a halin matsala a halin yalwa ko a halin kunci a halin kana so ko baka so ina fata ana fahimta to shi kuma Allah in ya ga ka yarda da hukuncinsa duk da bai ma daɗi ba ka gode masa to sai ya ƙara ma ko ya cire ka daga cikin wannan bala'i ba shi kenan ba yasa ya ce la in shakartum la azidannakum idan kuka gode mun godiyan nan fa ba wai akan ni'ima kaɗai ba a'a hatta akan wani abu da ya same ka na matsala sai ka ce muna godewa Allah shi yasa ga mutum yayi hatsari jama'a an zo ana gaishe ana cewa yaya ce alhamdulillah alhamdulillah wala Allah a wannan hatsarin akwai wanda ya mutu wala Allah shi ma ya kare wala Allah dukiya ta baje akan titi ko amma wallahi zaka ji ya ce alhamdulillah akwai wani yaro kwanan nan ya dauko kaya jama'a daga China wallahi daga China ya ɗauko kaya aƙalla kayan ya kai kusan na miliyan 60 kayan nan suka sauka a lagos lafiya mala lafiya aka ɗauko kayan nan daga fort na lagos aka taho da su gombe wallahi kayan nan ba su sahi samun matsala ba sanda aka wuce welcome to gombe welcome to gombe wannan wannan rumfar ta welcome to gombe wallahi a nan motar ta kama da wuta duk kayan suka kode gaba ɗaya don Allah wannan ba jarabawa ba ce kaya tun daga china malam ɗan hizban mu ne ba alhaji a ko tun daga china lafiyar su kalau aka je duk rububin lagos ɗin nan aka gama hanyar nan duk ramukanta jama'a gadoji hatsari duk aka tsallake sai da aka zo kan lainan kan titi su kamar za a yadda lauma ka ɗauka ka sa a baki jama'a haka ne ko ba haka ba sai Allah ya ce to ga jarabawa wallahi tallahi J5 din kawai ta kama da wuta ba abin da aka cire a cikin kaya kusan miliyan 60 to abin da ya burge ni na kira shi ina masa jaje wallahi tallahi kalmar da yake ta faɗa shine alhamdulillah mana alhamdulillah alhamdulillah tunda dai direban nan bai mutu ba shi ya tsira da ransa alhamdulillah mun gode wa Allah da wannan wallahi har muka rabu da shi a waya hamdala yake ga ubangiji ba za ka ɗauka wannan bara'in ya same shi ba ka gani to wannan yana daga cikin abin da kai musulmi ake so da kai ka sani diyan da Allah ya jarrabe ka wallahi ya fi ka kaunar kanka da kanka kuma baka san ni'imar da ya shirya ma a gaba ba baka san kuma wannan bala'in me ya tare ba ta iya yiwa da Allah zai barka da wannan dukiyar ya sake bala'in ya zo ya same ka na rantse da Allah ko burbudinka ba za a samu ba amma sai Allah ya ce to mun tare ta wancan kai ka zauna lafiya shi wancan kan mun gama da shi to shi yasa godiyar Allah cewa alhamdulillah mutane su fahimta ba wai ana godewa Allah ne a halin yalwa ta samu mutum ko daɗi ya samu mutum ba a'a hatta a halin kunci a halin jarabawa a halin asara a halin yanayi mara daɗi ana godewa Allah ne kuma har zuci ana godewa Allah karka godewa Allah kana jin haushin Allah ka iya mu'amalantar ɗan adam da irin wannan mu'amalar ka masa dariya a baki amma a zuci kana jin haushin shi to aje a haka wannan da sauki amma ya zama kana cewa alhamdulillah amma a zuciyarka haushin Allah kake ji na rantsi da Allah ba za ka tsira ba duniyarka da lahirarka Allah ya tsare mu daga irin wannan zuciya to shine annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir dan Abdullahi ya rawaito yace afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu du'a alhamdulillah mafi falalar zikiri shine mutum yace la ilaha illa Allah mafi falalar addu'a kuma shine mutum yace wato alhamdulillah an gane magana da kyau ko a kuma zaka ga hatta addu'o'i da suka zo da la ilaha illallah a cikin alqur'ani zaka ga Allah yana karɓar su da wuri kuma yana biyan bukata wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah yace fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina Allah yace sai muka amsa masa muka tseratar da shi daga takaici da kunci da bala'i da tashin hankali eh ina fata an fahimci magana Allah yace wa kadhalika nunjil mu'minina yadda kaga mun yi hakan nan to haka ainihin wato muke tsoratar da duk muminin da ya rike wannan kalma Allah ya ce malam ya ce wa inna ma kana afdalu dhikri la ilaha illa Allah bi annahu la yasihu al imanu illa bihi malam ya ce ai ita la ilaha illa Allah ta zama mafi falalar zikiri ne saboda bai yiwuwa imanin mutum ya inganta sai ya rike wannan kalma wa li anna fihi ithbatul ilahiyyati lillahi ta'ala kuma saboda a cikinta akwai tabbatar da allantakar Allah maɗaukakin sarki wa nafiyaha amma siwahu kuma tana korewa ko amma adahu tana kora allantaka ga wanda ba shi ba subhanahu wata'ala wa laysa za fi siwahu min al-adhkari kuma ba inda zaka samu kalmar da take kadaita Allah take kora allantaka ga wasu karti in ba wannan kalma ta la ilaha illallah ba shine wa laysa za fi siwahu min al-adhkar ba wannan ma'anar ta kade ta Allah da tabbatar da allantaka gare shi da kore ta daga wasu karti in ba a cikin wannan kalma ta la ilaha illallah ba an gane maganar da kyau ku malam ya ci gaba da cewa wa inna ma kanat afdalu li'annahu kalimatu tauhid li'annaha kalimatu tauhid ta zama zikirin da yafi falala ne saboda ita ce wato kalma ta tauhidi wattauhidu la yumathiluhu shay'un Allahu akbar yace shi ko tauhidi ba abin da zaka misalta shi da shi da Allah akwai daga cikin duk nau'ikan ibada da nau'ukan al'amuran ubangiji kaf akwai abin da zaka kwatanta tauhidi da shi ba abin da zaka kwatanta shi da shi la yumathiluhu shay'un ba abin da ya kama da tauhidi wajen kima wajen martaba wajen daraja wajen kai dan adam tudun na tsira to tunda kalmar ta zama ta tauhidi to sai ya zama ita ce ta mafi falala jimalar rasulan Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi malam yace ولتهليل كو تأثير في تطهير الباطن عن الأوصاف الذمية كو ذميمة حيث يتحقق بنفي الإلهية أما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له مال الرسول يتقبل تيوا وللتهليل أتكن التهليل فإن كو يوان فرت كلمة لا إله إلا الله ta'athirun akwai tasiri fi tathiril batini cikin tsarkake abin da ke koya a cikin zuciya yawan kalmar la ilaha illallah da yawan nazari da kaiwa da kobowa cikinta na rantse muku da Allah ni da nake muku wannan karatun wallahi ina ga nafi ku amfanuwa da abin da nake karanta muku saboda duk ranar da nazo ina darasi akan wannan kalma ta la ilaha illallah wallahi ji nake kowaye yake ganin dama dama ya kama wallahi ina ji na sallama wa Allah rayuwata ne gaba daya qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wallahi abinda nake ji kenan an gane magana da kyau ko to shine malam yake fada yace walit tahlili cikin at-tahlil yawan la ilaha illallah ta'thirun akwai tasiri fi tathhiril batini wajen tsarkake abin da ke cikin cikin mutum na zuciyarsa da kuma zamir nasa anil awsafi awsafi zamima wanda wannan yana tsarkake wasu siffofi na zargi kamar munafurci ba a cikin zuciya yake ba to yawan kalmar shahada yana tsarkake munafurci jama'a suna daga cikin cututtukan cikin zuciya kamar hassada haka ne ko ba haka ba tana daga cikin shaga'ir manyan ƙananan zunubai to yawan kalmar shahada yana tsarkake hassada domin shi mai kalmar shahada fa ya yarda ba mai bayarwa ba mai hanawa sai waye sai Allah ya yarda ba mai ɗaukakawa ba mai menene ƙaskantawa sai Allah ya yarda da waɗannan ayoyi na suratun najmi yake cewa huwa allazi amata wa ahya Allah shi ne yake kashewa shi yake menene rayawa shi ne wanda yake agna wa aqna shi ke wadatawa shi ke menene talautawa shi ne wanda yake abu haka wa abuka shi ke sa kuka shi ke sa dariya wallahi wanda ya yarda da wannan kalma ya san duk duniya idan sun taru su sashi kuka in Allah bai ce ya kuka ba wallahi ba zai yi ba haka ne jama'a ko ba haka ba ya yarda da wannan saboda kantsar tauhidin da ke zuciyarsa da haka ya yarda Allah ke sa kuka Allah ke sa dariya kuma ya yadda cewa duk gatan da yake da hi a duniya idan Allah bai ga damar yayi dariya ba na rantsi da Allah ba zai dara ba a ce duk tsarnin garin nan gatan ka ne wallahi in Allah bai sa ka yi dariya ba ba za ka yi dariya ba yau ai kana ganin misalai kaga mutum duk ni'imar da ake bukata yana da ita jama'a haka ne ko ba haka ba amma in yazo yana gaya maka ma yu'ani fi qalbihi abin da ke damunsa a zuciyarsa ko abin da ke damunsa a cikin gidan shi ko abin da ke damunsa a harkar kasuwarsa ko abin da ke damunsa a kaza ɗinsa wallahi sai ka tausaya mishi sai ka ji ashe kai da Allah bai ma wannan ni'imar da yake da ita ba eh kai da Allah bai ma ba a he kai kai ne dan gata wallahi shi yake cikin bala'i yasa Imam Ibn al-Qayyim yace a cikin aljanna a cikin wannan duniyar da kake gani akwai aljanna yace aljannar duniya shine samun nutsuwa da kwanciyar hankali sakamakon tauhidin da bawa yake da shi in ka rike Allah za ka shiga aljannar duniya ka more kafin ka shiga ta lahira kuma wallahi domin za a waye gari duk duniya ba wanda ya isa ya ɗaga ma hankali duk hayaniyar da aka gama idan ka je ka cire kan batir na fata an fahimta in dai wannan kokon ya taba hulo to magana ta kare ka tafi ba ka da sauran tashin hankali saboda ka sallama wa Allah komai amma na rantse muku da Allah duk wanda bai rike Allah ya runguma Allah ba to duk abin da ya samu a duniyar nan sai ya gama da matsala wallahi saboda haka ina jan hankali na da namu mu ji tsoron Allah mu rike wannan kalma Allah ka ba mu ikon rike ta to shine yake cewa saboda ta kasance kalmar tauhidi wat tauhidu kuma la yumathiluhu shay'un shi ko tauhidi babu abin da ya kama da shi وللتعليل تأثير في تطهير الباطن عن أوصاف الذميمة wannan kalma ta shahada yawan maimaita ta da kudirce ta da aiki da ita da kuma bincike a kanta yace a cikinsa akwai tasiri wajen tsarkake abin da ke cikin kirji da zuciya da cikin mutum na daga abubuwa na munafurci ko keta ko mugunta ko hasada daga cikin al'ausaf siffofi azzamima ababen zargi a gurin Allah haifu ya ta haƙaƙo bi na fili ilahiyyaci amma siwa ta yadda wannan zai saka hiya kora allantaka ga wani Allah wa isbatu halillahi wahdahu la sharika lahu zai tabbatar wa Allah allantakarsa shi kadai ba shi da abokin wane ne tarayya yace wali anna Allah ta'ala farada ma'rifata a shahadati Allah ilaha illa Allah kuma mu gane kalmar nan tana da falala saboda Allah ya farlanta sai an santa dole kowa ya santa yace wannan alama ce da take nuna falalarta qabla fardi salati was sawmi ana so ma ka fara saninta da ma'anarta kafin ka san sallah ka san menene azumi yasa malam me qawaidi yace awalu ma yajibu alal mukallafi ko malam ya ahlari kai ko awalu ma yajibu alal mukallafi sai yace menene tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan wanda shari'a ta hau kan shi shine ya inganta imanin shi me ma'anar inganta imani shine sanin wace ce la ilaha illallah da duk ana mana wannan karatun amma tun da karatu ne fa zuku falan nazidakum illa khaira duk ba mu gane me ake nufi ba wallahi sai daga ba duk muka gano me malaman nan suke nufi kullun sai a zo to kaza kaza kaza tasihu imanihi ya ce to ya inganta imaninsa shikenan an wuce me imanin me kalmar shahadar me ake nufi oho dai malam da ya karanta kuma an yi gaba da duk haka ake ta tafiya duk sai daga baya da karatu yayi zurfi sai muka gano oke wato awwal ma yajibu alal mukallafi din nan tasyihu imanihi shine ya san kalmar shahada ya san ma'anarta ya aiki da ita kare bari ta lalace yasa su malaman da da ke sun yi abu ne tsakaninsu da Allah da ikhlasi sai ga littattafan ba wasu manya bane karatun ba wani mai yawa bane rawahu a ciki ba yawa Ƙalallahu a ciki ba yawa amma wallahi da ke sun sa tsarkin zuciya sai Allah ya saka wa littattafan albarka ya saka wa karatun albarka shi yasa ka ganka kana musulmi kar ka yadda na rantse da Allah ka yi tunanin wai ɗan adam ne ke ɗaukaka wani ka yadda Allah ne ke yi in kai ɗan kasuwa ne nema gurin Allah in kai ma'aikacin gwamnati ne nema gurin Allah in kai ɗan siyasa ne nema gurin Allah idan kai wanda kake buge-bugen neman kwangila ne nema gurin Allah in kai lebura ne nema a gurin Allah kar ka yadda ka sa a ranka wannan zai maka to haka in kai malami ne ka nemi ɗaukaka a gurin Allah kar ka yadda wai so su ruɗe ka wai yawan masu taruwa a gabanka ko yawan masu ma kabbara ko yawan kaza su ne suke determinin ɗaukakar ka duniya da lahira na rantse da Allah ni dinnan da kuke gani farkon lokacin da na fara karantarwa na karantar na kusan shekara hudu a masallacin da daga ni sai limamin masallacin sai ladani sai shugaban kwamiti kuma wallahi mun fi shekara hudu kusan biyar a haka ake karatu kullun idan mun tashi shi wanda ya gina masallacin sai ya bani hakuri dan masallacin ga higa gidansa to algafa ta bana sai hakuri ka san mutanen angon namu ba su fahimci addini ba sai karka da ranka ya dade za mu ci gaba da yi wallahi jama'a kafin Allah ya kawo mu daina ta'alim a masallacin sanda aka dawo wajen masallacin ma sai an nemi gurin zama an rasa ba Allah ne ke yi ba kawai kai dan Allah annabi ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humarin ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta dalilin ka ya fi maka alkhairi sama da garken menene raquma a kan mutum ɗayan nan wallahi sai ka tafi aljannar Allah sai ka tafi aljanna so kar wani ya ruɗe ka duk abin da kake yi ka sa cewa Allah kake wa aiki kuma shi zai biya ka wanda suka taro a gaban ka sai dai su taya ka fatan Allah ya biya ka amma su ba abin da za su tsina nama a gaban Allah wallahi jama'a kuna fahimta na da kyau Allah ya shiryar da mu dan haka yace wa li'anna Allah ta'ala farada ma'rifata Allah ilaha illa Allah qabla fardi salati wa saw Allah ya farlanta mu san wannan kalma tun kafin ma mu san sallah da salati da azumi dan haka yace fal bahathu amma ana zalika bincike da kwakulo ma'anar la ilaha illa Allah da fan abin nan falle abin nan fefofi na littafi dan bincike akan ta a'azamu min wujubil bahsi an saumi was sala ko an salati was saumi kaji wannan magana falle littattafai ana bincike jama'a ana darasu ana muraja'a ana neman ma'anar ilimi na la ilaha illallah malar rasulun ya ce ya fi a dinga falle takaddu ana bincike ana neman ma'anar sallah da azumi to amma abin mamaki jama'a ka duba ka ga yadda wasu masu da'awa sun fa san wannan maganar ba wai ba sani ba amma duk abin da ya shafi tauhidin mutane za a ga ba sa sa darasi akan wannan sai dai a sa littafin mu'amala littafin zamantakewa littafin sallah madalla karatun sallah karatu ne mai kyau ba wanda ya ce kar a yi amma dai yanzu ga maganar malar rasulan cewa nazari da bincike akan ma'anar kalmar shahada tauhidin mutane a inganta musu hi aqidarsu a wanke musu ita malar rasulan yace wallahi tallahi tafi bincike akan ilimin sanin sallah da ilimin sanin azumi ba a ce kar ai wancan ba amma abu ba wannan menene muhimmanci saboda za ka iya shiga aljanna ko da sallarka akwai 'yan matsaloli da tasgaro da damuwoyi amma wallahi in tauhidinka akwai matsala da tasgaro da damuwa ba za ka shiga aljanna ba kun yarda da ni akan wannan to dan me yasa za a bar muhimmu ko ahammu a koma muhimmu a addinin musulunci akwai almuhimmu akwai al'ahammu abinda ake nufi da muhimmu shine abin da yake da muhimmanci akwai abin da yake al'ahammu shine abin da yafi muhimmanci to tauhidi gyara shi da inganta shi da dasa shi a zuciyar magabata da yara da matasa yafi dasa ilimin sallah da kuma abin nan muhimmanci ina fata kuna fahimtar magana bari mu faɗa muku wata magana wanda za ku ƙara wato fahimtar wannan magana ɗazu muke magana akan cewa idan ka ga mutane sun shiga wuta to matsala biyu ce ta jawo musu in dai suna furta kalmar shahada ba haka muka ce ba muka ce matsala ta farko shine mutum ya zamto yana shakka ko yana nau'in ƙaryata kalmar menene kalmar shahada matsala ta biyu ya zamanto yana wato shakka yana jin kamar abin ba haka bane wannan shine matsala ta farko ƙaryatawa ko shakka matsala ta biyu malam ya ce yawan aikata ayyukan zunubai musamman kaba'irai har a wayi gari ayyukanka munana sun fi ayyukanka menene kyawu to idan na tambaye ku me ke jawowa mutum ya dinga yawan aikata zunubai har ayyukansa na zunubai su fi ayyukansa na alheri kyawu abunan yawa me ke jawo haka rahin tauhidi ingantacce da za kuma Allahu khaira har yanzu dai an sake dawowa zuwa ga ina zuwa ga tauhidi zuwa ga la ilaha illallah da ingantaccen tauhidi ya shiga zuciyarsa ba zai waɗannan ayyukan saban ba yasa sahabban annabi Muhammadu da annabi yazo ya kafa musu tauhidi a zukatansu tun fil azal sai aka wayi gari ba ruwansu da duk wata shirbagiya yasa ranar da aka ce an haramta giya sai ga su da tulunan giyan a kansu daga gidajensu suna rotsa su akan kwalta mutum ya fito da katon tulu malam da ƙyar ya ɗauke shi sai ya yi allahu akabar ya ɗaga shi sama wallahi sai ya maka shi da ƙasa saboda me saboda imani da tauhidi ya ratsa shi jama'a an fahimci maganar da kyau ko da zuwa aka yi rana tsaka aka ce ku daina shan giya za su daina ba su daina ba faɗa za a yi ta yi da su saboda ba a dasa musu abin da za su ga girmansa su daina shan giyar ba ban gane ko kun fahimta ba amma da aka rigayi dasa musu abin da yake da muhimmanci wanda a dalilinsu suna iya hannuwa ranar da aka ce ku bari saboda shi sai suka bari fama daga zarar ɗan adam ya bar zuciyarsa fariga min at-tauhid wal'aƙida wa izamillah ta zama wofantacciya daga tauhidi da aƙida da ganin girman Allah to ba abin da ba zai zake mishi ba Allah ka tsare mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu an gane maganar da kyau ko a ni littafin ma ya rufe ba tsabar tasa'in da uku ne ko? yawwa wali annallaha ta'ala fara da ma'arifati shahadati Allah ilaha illallah qabla fardis salati was sawm fal bahsu an ma'ana zalika okay wala annallaha ta'ala harrama shirka ko kuma saboda Allah madaukakin sarki ya haramta shirka wal imana bit taguti kuma ya haramta imani da menene da tagut a azama min taharimi nikahil ummahati wal ammati wannan magana mun taɓa yinta a baya magana za ta daki ƙirjinka sosai amma sai ka san ma'anar tauhidi za ka yadda da ita malam ya ce wa li'anna allaha kuma saboda allah harrama shirka allah ya haramta shirka wal imana bi tagut kuma ya haramta imani da dagutu a'azama mafi girman haramtawa min taharimi nikahil ummahati sama da haramcin mutum ya auri uwar shi ya za kowa ya san auren uwa haramun ne ko to haramcinsa bai kai girma da bala'i irin mai ba shirka ko kuma bautawa ɗagutu ba ta inda za ka gane tauhidin mutane har yanzu akwai tasgaro da za a zo a ce ga wani mutum an kama shi ya je gurin boka wani ko magana ba zai yi ba saboda bai dauki abin da girma ba amma da za a zo a ce ga wani ya yi zina da uwar shi ta la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi kaga tun daga nan ya nuna maka wannan din ya fi wancan girma amma kuma na rantse da Allah a musulunci wancan ya fi wannan girma wannan misalin ina gari za ka fahimce shi to shi yasa malar rasulan ya ce saboda Allah ya haramta shirka ya haramta bauta wa ɗagut sama da yadda Allah ya haramta wato auren iyaye mata wal'ammati da ƙannan iyayenka mata haramun ne aurensu musulunci ya haramta amma girman zunubin da girman bala'in bai kai na a same ka mushriki ba wallahi bai kai na ka kafircewa Allah ba malam yace fa a'zamu maratibal imani maratibil imani fa a'zamu maratibil imani billahi shahadatu Allah ilaha illallah dan haka mafi girman martabar imani da darajarsa shi da mutum ya shaida babu abun rutawa da gaskiya sai waye sai Allah wa ma'ana zalika da kuma sanin ma'anar haka an yashhada al-abdu anna al-ilahiyyata kullaha lillahi laysa minha shay'un linabiyyin mutun ya yadda cewa lalle bauta lalle allantaka gaba ɗayanta kacokan ɗinta ta tabbata ga Allah ba wani ko annabi da yake da wani rabo a cikin allantakar Allah wala malakin haka kuma ba mala'ikan da yake da wani rabo na allantakar Allah ko dai a ce ai Allah yana komai amma shi wannan mala'ikan shi kada yake bada lafiya kaga dai abu ɗaya aka jingina marko to Allah bai cancanta ba da shi ba ko a ce Allah shi yake komai a duniyan nan amma wannan annabin shi kada yake bada aljanna kaga dai abu ɗaya aka jingina marko to Allah bai cancance shi ba haƙƙi ne na Allah dan haka malam yace wato ya zamto dukka gaba ɗaya allantaka an jingina ta ga Allah gaba ɗaya laisa min ha shay'un linabiyyin ba wata bangare da ta tabbata ga wani annabi wala li malakin haka ga wani mala'ika wala li waliyyin haka ba wata allantaka da take tabbata ga wali ka duba kaga dan a nuna maka girman abun sai aka fara kore ta ga annabi tukunna dan kaga kafin a zo gurin shehin kama sai gudawa jama'a tun daga nan zaka gane cewa sheshinka ba komai bane tunda aka fara kore ta ga annabawa haka ne ko ba haka sannan aka biyo masu bin annabawa wajen daraja su ne suwa mala'iku aka ce su ma ba su da wani rabo cikin allantakar Allah sannan sai aka dira kan waliyan naka wanda kake tinkaho da su har kana cewa su ne suke juya duniyar gaba daya ɗazin nan na ga wani bidiyo ban san lokacin da ne scrolling na wuce shi ba kaga lokacin da na duba shi ko muna dawowa daga kwaya wani kawai yana maganganun kafirci mana kafirci kuma yana jingina kafircin zuwa ga shehunan shi wallahi in banda Allah ya alkawarin ba zai rusa wannan al'ummar saboda sun jangwalo wani bala'i ba ko ina mai tabbatar muku da mun jima a lahira wallahi haka wani fa zai sa kyamara fa yana rugawa Allah ashar ashar fa ashar wanda ko dagacin anguwar ku kai wannan ashar din ka zama tantirin dan iska wallahi dagaci dai amma wallahi haka wanda zai kafa kyamara dinga rugawa Allah ashar gahi nan duk akan wayoyi ana yada in banda abin iskanci ne da na dan fada kun ji wallahi tallahi to amma abin shegantaka ne fadar sama ko a babun wa'azi ne ni ba zan iya ba wallahi abin ba zai fadu ba kai kuma Abdullahi sai ana magana yake ce goburawa to Allah shirye da mu to shine yake cewa annal ilahiyata kullaha laysa minha shay'un linabiyyin ko wala li malakin wala li waliyin bal hiya haqqullahi wahdahu ala ibadi a'a gaba ɗayanta haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala akan bayinsa kuma a wannan gabar zamu a zamu tsaya saboda lokaci yawa sun nuna lokaci ko zamu tahi fa kalimatu tauhid afdaluz zikri da har ilau wa afdalul hasanat ai daga nan har ƙarshen littafin nan jama'a falalar wannan kalma zamu ta suburbudowa har sai mun tafi aljanna in Allah ya yarda har sai mun tafi aljanna insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar mu da wannan kalma Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am